بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da ɗaya ga watan uku watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shi ne dace da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na bakwai aya ta arba'in da takwas za mu tashi a cikin suratul anbiya karatun da muke gabatar a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu yau za mu tashi kisar da Allah ke bayani cewa ya ba wa annabi Musa da Haruna wato shiriya da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma bayani dangane da suwaye masu jerin tsoron Allah mai sakamakonsu da kuma bayani akan daraja da matsayin alkur'ani malin ce ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون Allah madaukakin sarki yana ba da labari cewa walaƙad ataina Musa wa Harun al-Furqana haƙiƙa mun ba wa Musa annabi Musa kenan alaihi salam wa Harun da annabi Harun alaihi salam mun ba su al-Furqan الكتاب المفرق بين الحق والباطل mun ba su littafi da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya shine at-taura kenan nan daga cikin sunan at-taura akwai al-furqan walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana daidai yake da walaqad atayna Musa wa Harun at-taurata mun ba su littafi da yake al-furqan ne mai bambancewa tsakanin wato ƙarya da gaskiya tun a can littafin da Allah ya ba annabi Musa ya ba annabi Harun littafi ne da yake bayanin gaskiya ya bambance ta da ƙarya al-furqan daga farraƙa ne yufarriqu فهذا الكتاب يفرق بين الحق والباطل littafi ne da yake nuna mana bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya akwai rana da aka yi yaƙi ranar badar ita ma Allah ya ce da ita alfurkan don an bambance tsakanin ƙarya da gaskiya وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم بدر رانا ياكم بدر وضياء منباشي حسكي wannan alfurkan da wannan addiya duk abu guda ne alfurkan din ne aka sifanta shi littafi ne mai haske mai haskakawa kenan sifatun ne littaura wa zikiran kuma fadakarwa ne jan kunne ne lilmuttaqina ga masu tsoron Allah su ne aka ce mana Allah dai na ya shauna rabbahum bil ghaibi su ne wanda suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi a gaibu ba su gan shi ba amma suna jin tsoronsa yanzu dukkan mu nan ba wanda ya taɓa ganin Allah amma muna jin tsoron Allah mun yi imani da shi mun taɓa ganin sa ba to masu tsoron Allah su ne alladina yakshawna rabbahum bil ghaibi suna jin tsoron ubangijinsu a ghaibu wa lam yarawhu wa hum min as-sa'ati mushfiqun sannan kuma su masu tsoron kiyama ne malam ka ji abin da aka ce muminai bayan Allah masu tsoron Allah suna jin tsoron tashin kiyama saboda tashin hankali da ke cikin tashin alkiyama wahum min as-sa'ati mushfiqun wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan wani ambato ne mai albarka ana nufin alqur'ani ambato ne jan kunne ne fadakarwa ne mai albarka yutabarraku bihi ana neman albarka da alqur'ani afa antum lahu munkirun yanzu ku mutanen makka musanta wannan alqur'ani kuke yi afa antum lahu munkirun afa antum lahu jahidun yanzu musanta alqur'ani za ku yi wannan istifham tawbih wa ta'ayyif don kunyatawa da kuma aibantawa um, na yi muku bayani ɗazu cewa Allah ya sifanta littafin annabi Musa da Harun ya ce wala gada ataina Musa ataina ɗin ana nufin a ataina ne in ba su littafi wanda yake mai haske shine at-taura liyakuna fariqan bainal haqqi wal batil idan at-taura ta bambance tsakanin ƙarya da gaskiya to ina ga alqur'ani shi yasa ba sa so ku rinka karanta qur'ani ba sa so ku haddace alqur'ani ba sa so ku yi imani da alqur'ani ba sa so ku yi aiki da alqur'ani saboda alqur'ani yana hana rashin gaskiya diya kuma mai haskakawa ne mai haskaka hanya duk wanda ya riko da shi zai samu haske min zulumatil kufri wa dalala ya kubuta daga duhun kafirci da bata kuma wa'azi ne ga duk wanda yake daukan izina shari'a ne ga masu tsoron Allah al-muttaqin su ne masu amfanuwa da shi wannan littafi wanda suka bi annabi Musa sun amfana da littafin shi wanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun amfana da Qur'anin sa alladhina yakshawna rabbahum bil ghaib wannan sifa ce ta madh sifa ta wato yabo ga kuma tsoron tashin kiyama saboda abin da zai kasance a kiyama min hisabin daqiqin za a yi hisabi dalla dalla shine abin tashin hankali shine abin tsoron sati biyu da suka wuce wani ya kuma wani takarda a nan ce a taimaka mai da addu'a ga yan ɗari biyunsa auditoci za su zo masa za a yi masa lissafin shagonsa wannan a duniya kenan ina ga lissafin lahira so bayan wannan wa'azi da ke cikin wannan alkur'ani sai kuma aka ce yanzu ku musanta shi za ku yi shin za ku musanta wannan alkur'ani ne kasancewarsa daga Allah yake ku ce ba daga Allah yake ba su shawa a lokacin sun ƙiyarda cewa ƙwar'ani magana Allah ne suna ɗaukan kawai ƙwar'ani magana annabi ne yake zauna ya shirya wanda kuma ba haka bane to sai Allah ya ce ne malam
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نعم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين الله أكبر قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم مبين
Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayoyi da za mu karanta yanzu ya kawo mana kisa annabi Ibrahim tare da mutanensa wanda wannan kisa ta annabi Ibrahim da mutanensa sun ta zo a cikin surori da dama ta zo a cikin suratul baqara ta zo a cikin suratul ankabut ta zo a cikin suratul as-safat gashi kuma nan ana ba mu labari har yanzu um, dangane da abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa shanar ibrahim a nan ana mana bayanin ƙarfin imanin annabi ibrahim da kuma ƙarfin hujjarsa da kuma dogewa da ya yi akan gaskiya wanda ana so don mutumin da ya san mai gaskiya ne akan abin da yake to ya tsaya akan wannan gaskiya ko za su haɗu su gama tsaginka ko za su ci mutuncinka ko za su yaudare ka ko za su haince ka ko za su ce kai wawa ne ka tsaya a kan gaskiyar ka don akwai lokacin da ake ganin yin gaskiyar ƙauyanci ne sai a ga kai da ka ce za ka yi gaskiya kai ba gidaje ne ba ka waye ba da ka waye da ba ka yi gaskiya ba to Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu hakika mun ba wa annabi ibrahim wato shiriya imam al-qurtubi ya ce salah min qablu tun kafin ya zama annabi in ji imamun gurbi damar mun ba shirya min kam tun kafin ya zama annabi a wani kauli wani kauli kuma aka ce min kablu tun kafin annabi musa tun kafin annabi haruna mana ya riga su samun shirya ya riga su samun salaha shi annabi ibrahim wasu malamai suka ce rushd wannan akan ce da rushd wato fahimtar addini sanin hanyar Allah kamar alhuda shi ma duk ma'anarsa a rushd ne to duk za ka iya cewa mun ba shi shirya wasu ka ce kai ana nufin tun kafin ya balaga ba min ƙamlin kafin ya balaga Allah ya ba shi shirya yana yaro ƙarami hadaina hu sagiran kamar yadda Allah ya ce annabi ya haya wa atayna hu hukuma sabiya mun ba shi hukunci mun ba shi annabta yana yaro ƙarami Allah ya ce wa kunna bihi alimin lalle mu wato masana ne a kansa kuma mu ne ahalin lil hidayati wan nubuwa wato waɗanda suka cancanci shiryarwa da kuma annabta Allah ya ce bi fadlina wa ihsanina ataina ibrahim rushda wal hidaya ila tariq al mustaqim mun bashi shiriya zuwa ga hanya miƙaƙiya tun kafin ya zama annabi ko tun kafin zuwa annabi musa da haruna ko na makamancin wannan um, imam ibn kasiri yake cewa shi ma ya tafi akan wannan fassara min qablu din yana nufin min qablu nubuwati bi an jannabnahu ma kana alaihi qaumuhu min kufrin wa dalal shi tun kafin ya zama annabi ma Allah ya kubutar da shi daga abinda mutanen suke kai na kafirci da bata haka ibn kasir ya tafi akan wannan fassara kamar yadda ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahimu ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim idan mun ce kuma kafin annabi Musa da Haruna ne kenan zai zamu ce walaqad atayna ibrahima rushdahu wa hudahu wa waffaqnahu lin-nazari wal istidlali 'ala al-haqqi min qabl musa wa harun ai tuntunin mun ba annabi ibrahim shiriyarsa mun ba shi kwarewa wajen fafatawa da jayayya da masu bautar gunki tun kafin zuwan annabi musa kafin zuwan annabi harun saboda daman ya riga su a zamani gaba yake da su haka imam al-alusi ya rinjayar da wannan fassara a cikin wato a tafsirinsa kunna bihi alimi wannan bayani ne likamali ilmin lahi ta'ala ai abinda ake nufi wa kunna bihi wa bi ahwalihi wa bi sa'iri shi'unihi alimina mu inji Allah muna da sanayya akan sha'anin annabi ibrahim da sha'aninsa da al'amuran da sadje kaka dawo da su gaba daya bi haisu la yakhfa alaina shay'un min ahwalihi babu abin da yake buya gare mu na daga halayensa shine Allah ya ce iz qala li abihi wa qaumihi ka tuna yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa ya hada da mutanensa ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun me waɗannan gumaka mutum-mutumi da kuka kafa a kansu a kifu kuke musu bauta التماثيل الأصنام التماثيل الصور me wannan karka manta babansa ya gaya ashe wannan yana nuna idan mahaifin mutum yana kan kuskure ba laifi ba ne dan ɗan ya faɗakar da shi ya nuna masa abin da yake daidai ya hada da mutanen nasa ya ce me wannan waɗannan gumaka da kuka tsayu a kan yi musu bauta shine akifo kalu wajen nan aba ana lahan abidi amsar da suka ba suka ce a ai mun tarar da iyayenmu ne suna bauta waɗannan gumaka fakta daina bihim sai muka yi koyi da su imam ibn kasir ya ce lam yakun lahum hujja ba su da wata hujja siwa halihi in ba wannan ba hujjarsu mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi ta wannan kuma har yau har gobe ita ce hujjar jahilai wanda duk aka ritsa shi me yasa ke da a mu abin da muka tarar da iyayenmu ba wani wanda zai canja mu akai cewa iyaye da kakanni ne suke ba shine hujja ba dan uwa shi yasa ibrahim din ya ce da su laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin lalle ku to kun kasance ku din da iyayenku kuna kan bata mu bayyana khata'un bayyinun bi ibadatikum iyyaha kuna kan bayyanannen kuskure da ku da iyayen nan saboda bautar gunkin da kuke in har iyayenku bautar gunki suke kuma kuka bi su to da ku da su duk batattu ne wannan yana nuna mana duk wanda yake bauta wani ba Allah ba batacce ne shi kuma kautacce ne shi ashe tauhidi dodar hanya kwaya daya shine ka bauta wa Allah shi shi kadai tilo wahdahu la sharika lahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul mashriqaini wal maghribaini mahalicin sammai da kasai mahalicin gabar da kasa gabar da yamma kudu da arewa malicin mutum da aljar ba wanda ya cancanta a masa bauta ba Allah ba ta baraka wa ta'ala mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan haka suke wannan shine dalilin da yasa suke bauta wa waɗannan gumaka wajen aba ana ya abudu na hadi tamatin fasirna ala tariqati sai mu muka zama akan hanyar su sai ya musu raddi لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال ai lalle kun kasance ku da iyayen da kuka tarar da su akan wannan bauta na gunki kuna kan bata mai ban mamaki bata mabayyaniya yayin da annabi ibrahim ya fuskance su da wannan magana sai ransu ya ɓaci mu za a ce mana mu ne batattu mu za a ce mu halakakku ne me suka ce arabu
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين to an fa fara fafatawa ba a yi kwarai kwarai ya ce a sai suka ce ma- sai suka ce kalu a jitana bil haƙi am anta minan la'ibi kai gaskiya ka zo mana da ita ne ko ku kana cikin masu wasa ne a jaddun an tafi ma ta ƙulu am anta minan la'ibi da gaske kake yi cikin abin da kake faɗa ko ko dai wasa kake mana da wargi قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن yace bari dai ubangijin ku fa shine ubangijin sammai shine ubangijin kasai fatarahunna khalaqahunna shi ya halicce su wa ana ala dhalikum min ash-shahidin kuma ni ina cikin masu shaida ai ana على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره ni mai shaidawa ne cewa wannan ubangiji shine wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai kuma shahidun ala annahu khaliqus samawati wal ard ina shaida muku kuma ni mai shaida ne cewa lalle shine ya halicci sammai shi ya halicci kasai ba makawa ba shakka akan wannan ya kafa musu hujja ya gaya musu abin da ya yi da shi abin da suka yi imani ko suka ƙi yin imani kai da shi sai kuma ya daɗa ƙarawa bayan wannan a ta'akidul ƙauli ƙarfafa zance da ya na baka sai ya kawo kuma ta'akidan akhara fi'iliyan ta'akidi na aikin hannu practical aspects din da ya gaya musu da baka to yanzu zai gaya musu da hannu ya ce watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin na rantsi muku da Allah shine watallahi la'akidan na asnamakum sai na yi kaidi sai na yi makaru sai na yi makirci sai na illata wannan gumaka naku ba da an tawallo mudubiri bayan kun juya baya kun tafi idinku imamu atada da imamu jahil suka ce su a fahimtarsu annabi ibrahim ya faɗi wannan magana ne ga wannan ɗinsa ga mutanensa a asirrance gaya musu ba a fili ya faɗa ba suka ce saboda a lokacin ba shi da ƙarfin da zai iya tunkararsu ya gaya musu wannan sai dai in ya faɗa ne bayan sun dan kauce aiku sai na yi wa gumakan nan naku kaza suka ce wannan ya faɗe shi ne a wato fisir babu wani mutum da ya ji wannan zance mutum ɗaya ne ya ji shi ne ɗauka yada shi yasa a can aka ce inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim imamu suddi ya mana bayani yace yadda abin yake shine su waɗannan mutane a duk shekara suna da wata rana da suke haɗuwa kamar ranar idi kamar ranar taron club ne suna haɗuwa ga baki ɗayansu aka ce in sun je taron su na idi inda mu an ce idi biki ake ne idi duk wani taron da ake yin sa wani gazarin da ake yin sa a sati ko a wata ko a shekara to suna da wata rana da suke haduwa duk sai su je su shiga cikin gumakansu kowa sai ya yi sujjada wa wannan gunkin kowa malam ka duba ka duba kafirci malam mutum ya kafa goshinsa ya tirsasa shi a ƙasa ya yi wa gunki itace ya masa sujada kai kuma nan Allah ya mutunta ka ya girmama ka ya kimanta ka ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqakunna in kuntum iyyahu ta'budun ka kafa goshinka kana yi wa Allah sujjada shi kadai ga wani lalatacce shi kuma wa itace yake wa sujjada wani wa dutse yake wa sujjada wani wa gunki yake wa sujjada duk garin gabaki daya in sun yi wannan sai su dawo gidajensu sai a ce ai kowa ya je ya yi wa kuma kasu jana to ranar da aka zo za a fita wannan taro sai shi baban annabi ibrahim azara kamar da ƙwar'ani ya faɗa wai zukala ibrahimu li abihi azara sai shi baban annabi ibrahim ya ce kai laukarar ma'ana ila idina da ka biyo mu mana kai ma yau ka zo ka ga idin nan namu ka zo mu tafi tare da kai da addinin mu ya burge ka uban yake gaya masa annabi ibrahim ya fita ya bi su suna cikin tafiya ashe siyasa ya yi shi annabi ibrahim suna tsakiyar tafiya kawai sai ya fadi yana faduwa sai ce inni saqim ya ce man da lafiya ku tafi kawai in nisa kai wasu riwaya aka ce cewa ya kafarsa tana ciwo to sai da suka tafi suka yi nisa a wannan riwaya ta imamu suddi sun tafi sun bashi saura masu rauni-raunin da suke tafiya a kafa suke baya sai ce da su watallahi la ake danna asnamakon ba da antuwar lumulubiri matukar kuka tafi ba kun tafi ba ni kuma zan juya in je in tarar da waɗannan gumakan da za ku dawo kuna musu bauta sai na musu kaidi sai na musu kaca-kaca yana faɗin wannan magana sai aka ji shi hakan kuma ya yi sai ga annabi ibrahim ya dawo wannan katafaren gida da aka tara waɗannan gumaka suna wani wuri mai girma ga gumakan nan da manya da ƙanana wanda aka musu kwalliya wanda aka musu ado da wayewa da sauransu wani na gefen wani wani na gefen wani wani ya fi wani girma wani ya fi wani karanta wani ya fi wani kwalliya wani ya fi wani kyau wani ya fi wani muni kawai sai je tarar da an zuzzuba wa gumakan nan abinci itatuwa ne ma an zuba musu girki ma da daman wai abinda suke yin sun zuba abincin a gaban gunki sai su ce ai gunki yana sa albarka a yi ka duba ko bai taba ba shi dan sai ce musu eh ban ji ba eh shi ba ce yake ba sai zai sa albarka to idan sun dawo sai shaidan ya ce musu ya nuna musu ai gunki ya sa albarka to sai su wawashe wannan abincin suka ce muka dawo muka tarar da wannan abincin gunki ya sa mana albarka za mu ci annabi ibrahim da ya shigo gidan gumakan ya ga kayan abinci a gabansu sai ya musu wata tambaya don istihza'i ne don ya izgilantar da su ya kaskantar da su ya nuna gumakan ba komai bane sai ce ala ta akulu ya ku gumaka yaya ba kwa ci ai malam ai kafirci bai ba bai ba wallahi ala ta akulun yaya ba kwa ci ba su ba shi amsa ba sai ya sake cewa da su malakum la tantiqun me yasa ba ku magana kai ko ba alloli bane faraga alaihim darban bil yamin ai sai annabi ibrahim ya dauki kayan duka ya rinka jifgar su tukun ba za ku ci ba ba za ku yi magana ba ba za ku ci ba ba za ku yi ba yayi ta ba su gashi in ya zabge gunki sai ga katabu ya faɗi ya yi ta kakkarya su ya yi ta kakkarya su ya yi ta ɓaɓɓalla su shi ne fassarar watallahi la akidan na asnamakon ba da an tuwallu mudbirin malam sai da ya ruguma kan gidan nan gaba ki daya ya rugurguje su ya ɓaɓɓalla su sai ƙwaya ɗaya babba daga cikinsu sai ya ɗauki gatari da ya sassare su ɗin sai ya rataya masa a kafaɗarsa ya tafi kawai kun ga aikin da ya ko yanzu kun gane fasarar watallahi da akidan na asama kun ba da an tuwallon mudubirin ko ta malam ya ce
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين gaskiya annabi ibrahim akwai fasaha ko ban yi ma bayani ba kai ka san me hikimar da ta sa ya rataya wa wannan babban gunkin wannan wannan gatarin a kafadarsa ya ce in dai suna da hankali ka gane tun da damar shi ne babban cikinsu to ya yi cin zali kenan da ya faskare su sai ya rataya wa gatarin wa shi babban to shi ne sai Allah ya ce faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya tsitsinka su shine juzaz aljuzaz alqita'u saghira gutsire gutsire karamin gutsire karamin gutsire jam'i ne na juzaza daga aljiz bi ma'anan alqata wal kasr sai ya tsitsinka su ya gutsura su illa kabiran lahum banda babban la'allahum ilaihi yarji'un la'alla in sun dawo za su dawo kan babban su tambaye shi su ce kai me ya samu kananan nan um, bayan ya yi wannan aikin wasu malamai suka ce ya yi dabara ya ta ɗaɗɗora wasu makan wasu da yin an zo a gane a ce masu ƙarfi sun danne marasa ƙarfi ina mata ana fahimta la'allahum in sun dawo za su tambayi babban su ce kai yaya aka yi wannan aiki ya faru kana nan kana gani a matsayinka na babba kuma baka kare su ba wani irin girma ne wannan a gare ka annabi ibrahim ya yi musu wannan ne don ya tsayar musu da al'adilla alwazi'a hujjoji bayyanannun hujjoji ala anna hadhihi al-asnam la tasluhu an takuna aliha waɗannan gumaka ba su cancanta su zama alloli ba gunkin da za a babballa shi gunkin da za a kakkarya shi an zuzzubar da abinci ba kaca kaca in dai har Allah bai isa ya kare kansa ba za a zo a karya shi ya kamata ku bauta mai kamata ku bauta masa ya yi musu wannan ne don ya sa su rinka yin tunani yaya wannan zai zama abin bauta in dai har shi ne mahalicci to yaya ya bari aka illata shi in kuma wannan din shi Allah ne to yaya ya bari bai hana a cutar da sauran alloli din ba imam al'alusi a cikin littafin tafsirin sai ce la'allahu ilaihi yarji'un abinda ake nufi mutane in wani abu ya faru ai suna koma wajen babbansu ko in sun shiga masifa ba suna koma wajen babbansu ba to la'allahum ilaihi yarji'una su ma din watakila idan sun dawo sun ga an musu wannan ta'adi sa koma wajen babban Allah nasu tambaye shi ya ba su mafita in dai Allah din ne amma ina to ga sunan sun dawo daga bautarsu daman sun ɗan ɗauki wani lokaci suka zo suka tarar da wani abin da ba su taɓa tsammaninsa ba suka yi mamaki suka shiga tashin hankali suka shiga cikin damuwa a iya tunaninsu babu wani ɗan adam da ya isa ya zo ya musu wannan aiki kai gaskiya annabawan Allah jarumai ba su da tsoro ba gudu ba ja da baya kaji ba shi mai gaskiya yana riƙon gaskiya yana ji a jikinsa cewa Allah yana tare da shi kuma Allah ba zai tozarta shi ba ba zai wulakanta shi ba kuma wallahi ka riƙe wannan a cikin duk abin da ka saka a gaba in dai kana da gaskiya wallahi ba za ka wulakanta ba wallahi ba za ka tozarta ba abin da ake bukata imani da yadda yanzu a nan kunji da ake baku isa kunji labarin waye yake tare da annabi ibrahim a wannan garin a lokacin kunji yana zuwa gidan wani kunji yana shawara da wani kunji suna haduwa da wani suna yin sallah kunji suna kaza kunji suna kaza shi kadai ne fa ka duba fa Allah fa allolinsu abubuwansu fa je sassare fa buge kuma yana nan malam in ba tauhidi da dogaro da Allah ba ai bai sai wannan ba ka duba ko gudu fa bai ba bai gudu ba to ga sun sun dawo me suka ce mana
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم to ga sunan sun dawo yayin da suka dawo daga idinsu suka ga abin da ya faru a allolinsu suna cikin damuwa suke cewa man fa'ala hadha al-fi'l shania waye wannan mummunan aikin bi alihatina da allolinmu ga allolinmu waye mana wannan mummunan aiki ga allolinmu ku ji nan Allah tunani irin na kafiri ka ce Allahnka kuma ka ce waye masa an aita tunanin arni ai ba hankali lallai duk wanda ya yi wannan abun innahu lamina zalimina lalle ya zama cikin azzalumai da ya zalunci allolin nan namu لإقدامه على إهانتها وهي الجديرة بالتعظيم يا تنكاري غما كانوا يا ولاكانتر da su guma kan da sun cancanci a girmama su amma yazo ya wulakanta su ko kuma ka ce innahu lamin adh-dhalimin lalle yana daga cikin waɗanda suka zalunci kawukansu kuma sai mun masa uquba kalu sai wasu daga cikinsu sai suka ce wasu daga cikinsu da sun ji annabi ibrahim daman ya ce la'aki danna asnamakon ba da an ciwon lumudubirina sai suka ce a sami'na fatan yankuruhun yukalu lahu ibrahim ai mun ji wani matashi yana aibanta su yana magana akan waɗannan alloli sunansa ma ibrahim a nan gurin ya ba zikir ba ne kawai a zikir bisuwa suke ne mun ji yana ambatansu da mummunan abu kuma sunansa ma ibrahim sunansa sai suka fara shawara sun fara samun liƙi ya balle kenan an gano waye to sunansa ibrahim to sai suka ce
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون manyan sai suka ce fatu bihi ala ayunin nas ku zo da shi daga jin magana akwai izza da girma a ciki ku kawo shi shine fatu bihi kaga ba magana a ce ya zo da kafarsa ko ya zo ko bai zai zo ba fatu bihi ku kawo mana shi wa ahdiru ku halatto mana shi anan a idan mutane amma ma'ayunin nas kowa ya gan shi la'allahum ya shadun don mutane su shaida kuma su halarci tambayoyin da za mu masa na ƙure akan wannan mummunan aiki da ya mana ko kuma la'allahum ya shadun su shaida cewa lallai wannan ibrahim shi ya mana wannan ta'addanci kunga tun daga nan za ku iya ganewa cewa duk wanda ya riko da gaskiya to ba mamaki ba a kama shi ba mamaki a naɗo shi allah kuwa wani kuwa a to annabi ba an kama shi malam kai ba ai ba mamaki da sun ga ba sa son abin da kake faɗa ko dai ka daina faɗa ko su yi maganin ka to kaga sai dai addu'a ai kwarai da gaske wai ba sani ko kuna ganewa yanzu ku duba ko harka mutum yake yi ta neman kuɗi in aka ga yana samu yana samu abokanan harkar sa haushinsa suke ji sai an gaya za a kifar da shi Allah nake gaya maka shi ɗabi'ar ɗan adam Allah ya shi yana da mugun hasada me yasa wani zai zai wuce gaba na wannan akan harka ce ta duniya ko akan siyasa ne aka ga wani yana tashi future ɗinsa za ta yi kyautu sai sun lalata shi nawa aka kashe don ana tsammanin in sun tsaya a kujera kaza za su ci wannan ba aka abin duniya ne to ballantana wanda ya zo ya tsaya shi lahira ce a gabansa wannan al'ummar jama'a kullum so yake hada ta da Allah ya raba ta da bin duniya kuma ba zai yadda ya goyi bayan rashin gaskiya ba ya za su bashi wallahi ba za su bashi ba annabawa an kashe annabawa an yanka yankan rago a karkar yanka na rago a kwantar da mutum a danna mai wuka a wuya wallahi haka aka yi wa annabi ya haya haka aka yi wa annabi zakariya wannan gashi ne yana nan a rubuce kuma ku tambaya a tarihi saboda mai saboda sirri gaskiya manzo Allah ya sha zuwa fa auna shi za a kashe shi ya yi tafiya ya je unguwa shi da abubakar unguwar yahudawa ya je ya zauna ana tattaunawa da su ashe sun shirya masa inda ya zauna sama da shi an sa wani ƙaton dutse cewa sai ana magana da shi kawai an gizo masa wannan dutsen kawai ya nike shi kawai kafin su turo dutsen allah ya sanar da shi ya ce tashi kawai sai aga manzan allah ya tashi kamar ruwa zai kama shi Allah ne ya sanar da shi cewa za su halakar da shi kai ma sai sun shirya maka ka shirya za ka tafi tarin sai a ce karkace je ka wuri kaza su ta shirya wa Allah yana kifar da su su ta shirya wa Allah yana kifar da su su ta makancewa Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya ba mu kariya da kariyarsa kuma dama ita gaskiyar fa haka take dole sai wasu sun sariyar da ransu ina fatan kuna fahimta sai sun saryar da rayukansu su faɗi gaskiyar ta rayu su kuma wataƙila ta rayu da jininsu wallahi nake gaya mu ba zai taɓa yiwa ba haka so kullum mutum musulmi yana karanta ƙwar'ani ne yana da ɗaukan izina da wa'azi yanzu bari ku ji abin da za a yi wannan bawan Allah dukkan wannan aikin da yake yi don siyasarsa yake yi don kasuwarsa yake yi gumaka ake bauta ku da kanku da baku yi zamani da shi ma kun san wannan abin hauka ne yaya bautar da ake yi wa Allah za a zo a sunkuya ana yi wa gunki don me kuma Allah ce baya son bautar gunki da haka annabi Ibrahim yana so ya nuna musu a aikace bauta wa waɗannan itatuwa da kuke yi ba daidai ba ne sai musu wani aikin da ya kamata su gane da basira in har alloli ne masu hanawa masu bayarwa ya aka yi na zo na sassare su kuma na rataya babban sigatari ya kasa yi muku jawabi waye in Allah ne da gaske ya gaya muku mai ce ai ga can wancan shi yayi ba za su iya ba قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون bayan sun zo da shi mai faru قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم na'am قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ga Ibrahim an kawo shi bawan Allah ba jidali ba jayayya ba musu aka ce zo ya ce muje ja'o bi Ibrahima suka kawo shi suna masu tsoratar da shi ala sabili tahdidi wal inkar wal istinkar a anta fa'alta hada yanzu kai kai dan nan kai ne ka aikata mana wannan aiki kai ka rusa mana gumakanmu kai ka sassare mana su bi alihatina ya ibrahim ya kai ibrahim to yanzu ne kuma sai ba su ansa da za ta buga hankalinsu kala sai ya ce bal fa'ala mu kabiru hada a wancan babban nasu kun ga can da gatari kun ga can da magirbi kun ga can da da abin tsara a kafadarsa fa'alahu kabiruhum hada wancan babban nasu shi ya aikata wannan aikin kaga is very simple and clear su gane ka ya sassare su ya rataya ga tari magirbi a wannan a wuyarsa eh shi ma ba ya san shirka yana jin watakila wato ya ji haushi ne ana bautawa wasu ba shi ba bal ba alahu kabiruhum hada wannan babban nasu shi yayi wannan aikin kai annabi ibrahim akwai dabara amma in ba ku yadda ba ai ga suna a kakkare a gutsutsure fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye su in har suna magana ai za su gaya muku ku tambaye su ga suna ai wani kafarsa ta karye wani an kare kafadarsa wani an kare ga su ai ku musu magana in dai suna magana ai za su gaya muku ka duba dan Allah yadda ya yi musu sanci ya yi wasa da hankulansu yau a karamkalla shi daman kafiri wanda ya sa kafirci a gaba allah kan dode ƙwaƙwalwarsa kan yi ta abu na wauta yi ta abu na wauta yi ta abu na shirme amma bai san yana wautar ba shi gani yake yi birgewa yake yi ya ce ta ku tambaye su ku tambaye shi in shi bai magana ba to su su yi muku magana su kare kansu fasaluhum in kanu yantagun annabi ibrahim bai danganta aikin da ya yi shi ya ba kai tsaye ya ce ga wanda ya aikata ba sai in shi wanda ya aikata aikin ya tabbatar shi yayi idan har gunkin ya tabbatar shi yayi to shi kenan annabi ibrahim shi ma ya yarda shi yayi gunkin shi yayi in kuma gunkin bai tabbatar ba to shi yayi ma'ana annabi ibrahim ne ya yi ni kuma na yi ne don na nuna muku waɗannan ba su isa komai ba fasaluhum in kanu yantiqun to me faru mana
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون to farajau ila anfusihim sai suka fara tunani da zukatansu suka koma ga hankulansu raja'u ila anfusihim su akan kansu da kansu faƙalu sai suke cewa innakum antumuz zalimuna to ai ku din ku ne dai azzalimai kamar yaya sai suke cewa mu da kanmu kenan mana wannan ya ce wannan a to ku ku ne azalimai kenan a to kuma ku ne azalimai kenan kenan ku zo kuna bauta abinda baya magana antum zalimuna bi ibadatikum man la yatakallam kun zama azaliman kawo ku kuna bautan wanda baya iya magana a antum zalimuna ku kuka yi ku ne azzalumai ta yadda kuka tuhumci wannan bawan Allah idan har gumakan naku suna yin magana to su ba ku labari mana farajahu ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim na'am ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
Allah ya karya su Allah ya rabi wato ya cire musu lago su da kansu sai suka shishin suka sun koyar da kawo kansu shine sun anuke su ala ru'usi ajra Allahu al-haqq ala lisanihim fil qawl al-awwal suka ce laqad alimta ma haula yantiquna ba za su iya kallon annabi Ibrahim ba su mayar mai ansa ai kai man ka san ba sa magana laqad alimta ma haula yantiquna kaifa nas'aluhu ai kai man ka san ba magana suke ba dan me zamu zo mu tambaye su ah ya za ku zo kuna bauta abin da baya magana in an ce nakasa a larabci da aka ce nuki su shine qalbu shay min halin ila hal idan an ce nakasa kaman ka ce qalbu shay min al asfal ila al a'la yakunu asfaluhu a'la ka juya abu daga sama ya kalli ƙasa shine nakasa sai suka kansu kaga haka yake kallo ko sai suka kalli ƙasa nakasa suka zo suna jin nauyin su daga ido ma su kalle shi ai ka san ba sa magana to yanzu ne shi kuma annabi ibrahim ya samu damar daka ai kwarai da gaske yanzu zai watsa musu gaushin wuta me yace da su قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون shikenan sai ce ha ala fatabuduna min dunillah ku daman za ku zo kuna bautawa wani ba Allah ba a tatturkuna ibadatallahi allazi khalaqakum ku bar bautar Allah da ya halicce ku wa ta'buduna ghayrahu ku zo kuna bautawa waninsa gumakan da la tanfa'ukum shay'an ba za su amfanar da ku da komai ba ba za su cutar da ku da komai ba to uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi tir da ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba afala taqilu ba ku da hankali ne dan Allah malam duba izzar gaskiya gari guda al'umma guda mushrikai masu bautar gunki suka tafi bikinsu ya zo ya tsare gumakan nan gaba daya Allah ya hana su su kashe shi Allah ya hana su su sare shi Allah ya hana su su illata shi Allah ya ba shi dama ya yi musu wa'azi kaga bai ja musu aya ɗaya ba bai ja musu hadisi ɗaya ba ya musu wa'azi da tunaninsu da hankalinsu in masu hankali ne malam ka duba yadda Allah yake rinjaya da gaskiya akan koda mutum ɗaya ne ku yanzu sai ku zo kuna bauta wanda baya ji baya gani ba zai amfanar da kuma ba zai cutar da ku ba ko tur da wannan abu naku bai da tsoro fa har ma yace da su ashe ba ku da hankali gari guda ga ma yace ma ku dan banza kur to haka ne malam malam in ba ya isa ya nuna ba in ba ƙarfin hujja da taimakon Allah ba zai bude baki ya gaya musu wato ka lura idan mutum ya rike gaskiya Allah ne yake zartar da maganar gaskiyar akan harshen sai ya faɗe ta ba tare da yana tunanin kowa wajen lokacin Allah yake gari nawa ya ce ko abala ta kilo kun zama ku da hankali ba za ku hankalta ba yanzu ba za ku gane cewa waɗannan ba abin bauta ba ne ba أفلا تعقلون أنتم فيه من ضلال واضح لا تعقلون ما أنتم فيه ينذكوا باقا عن كالتوان أبنو كيتشكي فترجعون عنه إلى عبادة الله الواحد القهار كوكوما قبوتر الله شيشي كلي تو تو ينذكوا سكما سما سنتظر النبي إبراهيم يا دوزافي زافي ya ga ya gama karya su kawai su ma sai suka ɗauki zafi zafin da kuma ya fi nasa me suka ce malam قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين kawai malam ba wani ansa sai suka ce kai harriko ku kona shi to wannan ita ce hujjar wanda ba shi da hujja in ka ji an ce a kashe shi to Allah ba hujja in ka ji an ce a daure shi to Allah ba su da hujja in ka ji an ce a masa ihu wallahi ba su da hujja in ka ji an ce a masa sharri ba su da hujja ne wallahi harriqu ku bunka masa wuta annabi ibrahim din ka kona ina ruwan su wallahi sai su kona shi kuma sai da suka kona shi wallahi harriƙo harriƙuhu bin nar kause guri ya rikice malam ka tuna lokacin ya yi annabi ibrahim ina zai sa kansa shi kadai ka duba malam mahaifinsa bai yana nan shuru bai ce komai ba saboda yana tare da su malam yanzu ka tuna kamar kai ne kana filin gwagwarmaya kana da'awa ka je wani guri suka rika aka ce ku bunka mai wuta Allah kare subhanallah annabi ibrahim ya dogara ga Allah kun san me yasa suka ce har ko saboda a lokacin babu wata ukubar da tafi abunka masa wuta da ransa a sa masa wuta kun san waye ya ce wannan namarudu ɗan kan'ana shine shugabansa a wannan lokacin shugaban arnan wannan zamanin namarudu ɗan kan'ana shine ya faɗa ya ce ku ƙona shi wansu ru'ali hata kuma ku taimaki allolinku kaga ya ɗaɗa kwafsa a kuma ko ku ƙona shi ku taimaki allolinku harriquhu bin nar dan ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in kun masu yin haka din inda gaske ne kuna so ku taimaki wakonku ta ku kone ibrahim fahriquhu bin nar malamai suka ce suka yi ijma'i suka ce yau sai sun halaka ibrahim kuma yau sai sun kone shi da wuta ƙurmus ƙurai shama sun taɓa katanta wannan ga annaba ne sallallahu alaihi wa sallam sun taɓa ba da shawarar cewa bunka mai wuta kawai a ƙone annabi to ya aka yi a riwaya malaman tafsiri suke cewa wallahi malam tono suka yi malam suka ɗauki lokaci mai tsawo suna tara kayan wuta itatuwa ana tarawa ana tarawa a riwaya aka ce kowa sai da aka ce kawo gudunmawarsu ta icen da za ku na annabi ibrahim duk wanda bai kawo ba to lalle bai cika makin annabi ibrahim ba suka tara itatuwa kala kala kala in wancan ice ana tunanin in ya kama ba zai kone ba wancan a hada a hada da wancan da wancan da wancan da wancan da wancan haka ce har mace mai ciki sai ta zo ta ce ganawa ga na dan ciki na itacen gona ibrahim wata guda suka yi suka bunka wannan wuta sai aka to ya za a yi a kona shi ya za a yi shi dai a ce da kafa sai zai shiga ba zai yi ba a ɗauke shi a je a jefa shi waye isa ya matsa kusa da wuta wutar da aka yi wata guda ana hada itacen ta to ga wuta ta kama sai wani shaki a cikin sai ce a majaujawa za ku yi mai a ɗaure shi da igiya majaujawa kun san majaujawa kamar ka ɗaura ka murɗa ka wana ka wana ka wana ka wulla ana yin jifa da igiya to haka za ku yi masa wasu suka ce a'a abu mai sauƙi a hau da shi kan gini mai tsawo ko kan bishiya sai a gullo shi ba yadda zai yi kafin ya karso dole idira a cikin wannan wutar aka samu wannan manjani ake ce da shi wallahi malam suka daure annabi ibrahim alayhi salatu wasalam a riwaya aka ce kawai abinda annabi ibrahim yake cewa hasbunallahu حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين lokacin da suka daure shi ya ta wannan addu'a yana laka alhamdu wa laka almulku la sharika lak kawai suka wullace a cikin wutan yana dira sai ya haɗu da mala'ika jibrilu jibrilu ya ce da shi ya ibrahim kana da wata bukata ne ka duba ƙarfin tauhidi annabi ibrahim sai ce in kai dai a wajenka ne kai ba da bukata sai ce turo ki ubangijinka ya an kai ne ai ko me suka dinga maka karba za ka yi annabi ibrahim ya ce allah ya san halin da nake ciki kuma na tabbatar zai taimake ni kamar yadda ya zo a cikin tafsir imamul qurtubi to bari mu ji me allah ya masa na ce muku me ya ce قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم kaji Allah Allah sai ce kulna sai muka ce ya naru ya naru ya wuta ita kanta wutar ba Allah ya halice ta ba ai umarni ake bata sai a kashe ta yanzu yanzu an ga dama rabbul izza tabaraka wa ta'ala ya naru ya ke wuta Abdullahi na Abbas ya ce Allah ya ce ki zamanto sanyi kuni bardan ki zama sanyi wa salaman kuma mai aminci kasan sanyi in yi yawa gigita ka zai yanzu sai ga kana mura kana atishawa sanyi na kankara sai daskarar da kai ba gadara ka roƙi Allah ba mu sanyi ba a ka ce sanyi mai aminci in ya saukan maka jaura sai ta shekar da kai Allah ya ce ke wuta kuni bardan ki zama sanyi wa salaman kuma mai aminci ala Ibrahim akan annabi Ibrahim malamai suka ce a duniya bai taɓa jin daɗin rayuwarsa wani yanayi mai daɗi irin wannan yanayin ba a waje ga wuta tana ta ci suna murna pau pau pau pau pau pau pau yana can a ciki an shimfiɗa masa wata aljanna abdullahi ba suke cewa da ba dan allah ya ce wa salaman ba to da tsabar sanyin wutan nan sai ya kashe annabi ibrahim ga shi dai wutar bata kona shi ba an ce ta zama mai sanyi ko to in sanyi yayi yawa zai kashe mutum to shi sa sanyin ana son me mai aminci shine allah ya ƙara wa salaman an ruwaito kamar yadda malamai suke faɗa masu bayani Allah musu rahama suka ce a wannan ranar duk wata wuta da ka sani sai da ta mutu ta dalilin da Allah ce ƙulna ya naro suka ce ai ai ba wannan wutar kaɗai ne naro ba duk wata wuta da take duniya naro ce a wannan lokacin sai da wutar ta mutu gaba ke daya a ranar a duniya ba amfana da wata wuta ba falam yuntafa fi dhalika al-yawmi binarin fil alamin kuma da ba dan Allah ya ce wa salaman din nan ba to da har abada fa wuta za ta yi ta zama ne a cikin wannan sanyin babu babu wani magana kuma a ta zafi to amma a cikin salaman din aka dada fitar da wani zafi da mu za mu rinka yin amfani da shi Allahu akbar imam suddi ya ce mala'iku suka kama sayyidina ibrahim suka zaunar da shi a ƙasa sai ga ruwa yana bulbulowa ta gefensa a tsakiyar wuta ga ruwan sha mai daɗi yana bulbulowa wai me za mu koya nan duk wanda allah ya so shi ba ko ba kwasansa wallahi tallahi sai ya kai labari je malam
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين sun yi nufinsa da kaidi Allah ya ce muka mis- muka sanya su masu hasara da tabewa sun yi nufinsa da makirci amma muka tabar da su sai me ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ai sai muka kubutar da shi da shi da annabi lutu zuwa ga wata ƙasa wacce take mun yi albarka a cikinta ga bayi ga talikai ga baki daya na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ai bayan sun sanya shi a wuta sai kuma muka bashi ishaqa muka ƙara masa yaquba ƙari mutumin da aka ce an kone shi to mun bashi ishaqa ma da yaquba na'am وكلا جعلنا صالحين kuma dukansu muka sanya su salihan bayi ne na kirki masu taimakon babansu sai mu mun je
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات na'am وأوحينا إليهم فعل الخيرات بالخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة na'am وكانوا لنا عابدين muka sanya su su zamanto a imma shugabanni masu shiryarwa da shiryarwa da umarninmu wa auhaina ilaihim muka yi musu wahayi fi'il alkhairati na aikata ayyuka na alkhairi fi'il ta'ati kenan bin Allah da bin da bi yi wa Allah da wa iqamas sala ga tsayar da sallah wa ita'az zaka ga bayar da zakka wa kanu lana abidin mutane ne suka kasance masu yi mana bauta ba sa bauta wa wasu mu sai me yace ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث haka إنهم كانوا قوم سوء فاسقين sai me وأدخلناه في رحمتنا
Allahu akbar إنه من الصالحين sai nuhu ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم Allahu akbar ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا na'am إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين sai Dawud da Sulaiman وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين na'am ففهمناها سليمان Allahu akbar وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير haka وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم na'am فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ha وكنا بكل شيء عالمين wa min ash-shaytan ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا na'am ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين to Allah ya ƙara mana imani da alƙur'ani Allah ya ƙara mana fahimta alƙur'ani Allah ya ƙara mana sa alƙur'ani wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa